مجيد اللهم سنك وتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يقول المكسابة يوم 25 ga watan 10 hijira eh 26 ne ko 26 yau 26 ga watan 10 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 daidai da 27 ga watan 5 2022 gregorian calendar samu ci gaba da karatu da muka saba a cikin littafin na mai albarka mai suna a muktasar sayil bukhari wanda aka sun sanarsa da suna a tajari da asirai to satin da ya gabata mun karanta babin da yake magana akan hukuncin sallah a tufa guda daya idan mutum zai yi sallah amma bai mallaki komai ba sai mayafi ɗaya tal zai iya yin sallah a ciki ko ba zai yi ba in yayi hakan din ta yi ko ba ta yi ba mun ga kuma irin yalwata addinin musulunci yanda da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba kowa yake iya mallakan tufa biyu ba wanda wannan yana nuna mana yanayin al'umma a wancan lokacin na talauci da kuma karancin sutura saboda duk suturan daga ga mutane sun saka sai dai hannun su ta dinka ba kamar yanzu da kamfani a lokaci da zai dinka zai saka dubban yadiddika ba yau insha Allah za mu tashi sabon babi da yake ta babun idza salla fi sawbil wahidi falyaj'al ala atiqaihi babin da yake magana to can kun ce za a iya yin sallah da tufa guda ɗaya tal mayafi na guda ɗaya ko riga guda ɗaya jallabiya ko kuma alkyabba guda ɗaya ko wani abu makamancin wannan to idan zai yi sallah da tufa kwaya ɗaya falyaj'al ala atiqaihi to lalle ana son ya sa a kan kafaɗunsa ai ma'ana shay'an minha wani abu na suturar ana son ya zama ta taba kafaɗarsa wato idan zai sallah in har ya zama tilas sallah a cikin raka a cikin sutura guda ɗaya mutum zai yi ta to ya tabbatar ya ɗora wani abu na tufar akan wato gidan kafaɗunsa hadisi na farko an karɓo daga ummi hani رضي الله عنها قالت هكذا نكو أنكر أورغ أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi sawbil wahidi laysa la atikihi shay'un ya'ni minha kada dayanku ya kuskure yayi sallah da tufa kwaya daya ya zama lokacin da zai yi sallar babu wani abu na tufar akan kafadarsa yau duk da za a yi gyara ta ta zama wato kenan ta taba kafadarsa ta nan ta taba kafadarsa ta nan sai ya yi sallar wato kenan a haka a ga damuna yara za mu yi sallar daga jerin wando ba riga sai da ko kara ya sa a kunni ana ya ai ana son wani abu sama da za za kara ana za za kara ana jike da sabuta ya sallarsa daga jarawan nan sai buga ta ya ba musa to yanzu karatu ya mana ce ta nuna mana cewa abinda za a sa din raja ala tsadin sheku zai sanya akan kafarsa wani abu wato na tufa ba wani abu munfasilin an tufar ba in shi ba jinsin tufa bane yanzu misali a ce wando ne sai ya sa riga ta hausa masa kaga rigar saman jinsin tufa ne yau amma in bayani ne guda ɗaya to sai ya jawo shi ya haɗo shi nan wato kinan ya ɗaure shi to sai ya zama an fi son ya yi sallah a haka wato kinan wannan ala wajen istibabi ne idan ya zama na kai cewa suturar za ta iya gamsarwa in ba za ta iya gamsarwa ba kuma dole sai dai a yi yadda ya sauka hadisi na biyu har yanzu daga abu hurar Allah da shi ke cewa ashhadu anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tabbas ni nayi shaida cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla fi sawbin wahidin duk mutumin da zai salla amma suturarsa kwaya ɗaya ce tal falyukhalib baina ɗarfaihi to ya saba tsakanin gyabbansa ma'anansa shine mayafinsa guda ɗaya ne zai sallah da shi maimakon ya ɗaura shi haka kamar zanin mata sai ya sa hannun wannan ta nan ya sa wannan hannun ta nan sai ya kulle sa kafaɗarsa ya fi kusa da riƙe masa wato kenan tsarecinsa kar wato kenan abin da ya zama ya faɗi amma fa wannan har yanzu idan tufar za ta kawo nan ɗin kuma ta rufe ƙasa idan kuma ba za ta rufe ƙasa ba misali a 'yar dama guntuwa ce da kaɗan ta wuce tawallin wanka ya za ka ce za a ɗora ta kan kafaɗa asiri ya tunu yawa za ka sai a sa ta iya kayan da wato kenan asirin zai rufu yawa saura ka kenan kaga wannan ma zai zama alawa jahili istihbabi ne yawa nusarwa ne da kuma wato kenan gwargwadon halin da tufar take ciki da halin da mai tufar yake ciki wallahu ta'ala alam babun iza kana thawbu dayiqan babin da yake magana to idan tufar ta kasance kuntacciya ce fa ba za ta yanda muke so din ba ba za ta kai yanda ya kamata ce an yi ta har ta rufa asirin kuma ta je kan kafada ba fa ba babban mayafi bane an jabir radiyallahu anhu qala qaratu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd asfarihi jabir Allah ya dade shi yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani ɗaya daga cikin tafiyoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yi tafifi daga wannan gari je wannan gari daga wannan gari je wannan gari dan haka fajitu lailatan sai na zo wata rana da daddare libadi amri saboda wasu daga cikin matsaloli na cikin dare ne na zo masa bayan mun yi tafiya mun dawo kowa ya tafi gidansa ni kuma daga cewa ina da bukata da shi sai na dawo gidansa sai na same shi فوجدته يصلي وعليه صوب واحد نعم eh wa alayya saubun wahidun amma tafin ira ne ya kai ta mata zama wa alayhi saubun wahidun sai na zo na same shi yana yin sallah wa alayhi saubun wahidun ko ko kuma idan muka ce wa alayya saubun wahidun yanzu da mirin ya koma kan ni da nake maganar ko ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba ni da nazo gurin sa yanzu wato gyauto guda ɗaya ne haka ne kuma shefi dacewa ba tafin ira bane wa alayya saubun wahidun tufa kwaya ɗaya ne a jikina fashtamaltu bihi wa sallaitu ila janibihi saboda haka sai nan ɗaura shi na lallubu da shi na naɗe shi a jikina sai na tunda yana sallah ko sai na yi alwala maza sai na kabbara kawai sai na zo na jona tare da shi falon man sarrafa lokacin da wato kenan annabi salasala ya idar da sallarsa kala sai ya ce min masura ya jabir masura wani irin tafiya ne haka ya jabir tafiya da daddare ka tafi ka zo gidan mutum ka same shi menene ya faru haka waje irin ai ma'anau safari hada wani irin tafiya ne wannan mai tafiya abin dawo ka jika gidanka ka huta mana na zo na gida nan dan sallah ka zo ka me ya faru ka gaya min qala sai yace fa in kana wa kuna tsallake fa akbartuhu bi hajati sai na ce masa ga damuwa ta ga damuwa ta kaza kaza kaza kaza ne fala mafaraktu lokacin da na idar da magana ta kala sai ba kinan bayan ya gama biyan bukata ta ya ban an saye komai da komai an gama yin suran tafi ko kala sai ya ce min ma hadha ishmal alladhi ra'aytu wannan wani irin naɗa tufa ne na gani a jikinka wani irin al-ishtimal shine mutum ya daura gyautu a jikinsa kenan ko to wani irin dauri kai da wannan gyautan a jikinka da gani kultu sai nace kana saubun ai riga ce kwaya daya ma'ana zani ne kwaya daya ko kuma falle ne kwaya daya ko gyauto ne kwaya daya ko mayafi kwaya daya tun da ya ce saubun ya zama wato kenan wahidin kenan ko daga diruhu kala sai yake cewa fa'in kana wasi'an faltahib bihi idan kwaya ɗaya ne to ka nannaɗe shi ma'ana iltifaf shi ne ka jawo wannan hannun ka kawo wannan hannun ka haɗa ka ɗaure a kan kafaɗar ka kenan idan idan tufar ta kasance wato kenan a mailociya ne wai kana da yikan idan kuma takurariya ce fa ba za ta gamsar ba ko fatta zirbihi sai ka mai da shi zama kwarjalle ma'ana sai ka ɗaure shi kamar da mata suke ɗaure gini zani sai ka ɗaura shi a kunkumin ka kuma yadda alhajaye suke yi ko alhazai na ake ce suke ɗaurewa a kunkumin sunna sai ka ɗaure shi kaga wannan ya daɗa fassara mana wancan cewa tufan da ake so a yi ishtimali da ita har ya zo nan gurin to idan mai lowaciya ce amma in ba mai lowaciya ba ce in an yi haka asiri zai tonu sai a daure ta iyaka kunkumi shi kenan sai a yi sallah har yanzu wani yana nuna mana wato zurfin talaucin da ake fama da shi a wancan lokacin da karancin sutura da ake fama da ita wato kina a wancan lokacin can wancan hadisi annabi sallallahu alaihi yanzu kowanne ne yake da guda biyu kaga wasu su da guda ɗaya suke abin nan mun ga tarihin sa'id bin zaid da yadda yake rayuwarsa gaba daya cikin sutura guda daya to ga wannan duka dai ga option kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar duka wannan suna nuna mana cewa a wancan lokacin akwai hali na matsala da tafiya sannan wannan hadisi har zai na karanta da mu cewa da muke wata dabi'a mu da muke idan mun shigo masallaci za mu yi sallah sai muka ga wani mutum yana yin sallar ko da ya raka ɗaya ko biyu in aka ce ai kaza ai sallah yake ta azhar kai ma a zahar zakai sai ka zo ka kabbara ka bi shi haka ya halatta ko bai halatta ba wani hadisi ya nuna mana halaccin ko tunda ya zo annabi sallallahu alaihi yana sallarsa ya alwala ya kabbara ya bi don haka kenan limami yana iya canja niyyarsa a tsatsakin sallah yanzu da zo zai sallar shi shi kada yake sallarsa amma lokacin da wani zo jona shi fa a jikinsa zai ji cewa yanzu yana jan wani ne kuma wani niyyar ta yiwu sannan kuma shi da ya zo ba su daidaita da liman cewa mai sallah iri ɗaya ba sai ya zo ya bi har yanzu wani hadisi yana nuna mana watakinan sallan watakinan tayi sannan yana nuna mana yalo musulunci musulunci kullum yana duba abin da yake mai yiwuwa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha yawa abin da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka Allah madaukakin sarki ba zai dora mutum abin da watakinan ba zai yiwu ba أقرب رجل سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم آكدي أزرهم على آتكهم mazaje in yace mazaje anan yana nufin suwa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam mazaje cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzarihim suna masu daura kwarjan layansu ala atikihim akan kafadunsu ka hayati sibiyani kamar yadda yara ƙanana suke yi haka suke yi kusan an zo masallaci kowa yawanci majority gyauto ɗaya ne don haka zai rafa canan ya rafa canan ya ɗaure akan kafadarsa yara ƙanana ma haka suke to mazan ma a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke kowa haka yake yin sallarsa kaga kenan babu mai fanta a cikinsu babu mai wando a cikinsu sai dai 'yan kaɗan da ba a rasa ba amma dai majority tun da ya ce kanar rijalu haka suke ko wa yi ƙalulin nisa'i sai a ce ma mata la tarfa'anar rusa kunna hatta ya stawin rijalu julusan idan an yi ruku'u ku mata kar ku daga kawo kanku sai mata maza sun zanna daidai wa daidai a zamanin annabi sallallahu masallaci ɗaya ake sallah maza da mata amma mata suna baya ko mata suna gaba to lokacin da mutum mai yafinsa guda ɗaya daura a jikinsa ba pant a jikinsa babu kuma ya yi ruku'u ya tafi ya sujjada ko in ya yi sujjada kaga ta bayan fa za a iya samun matsala ko ta nan ko ta can mata kuma suna baya za a ce to mata in kun ji an liman ya daga daga sujada to kar ku ku daga sai kun tabbatar duk maza sun zazzauna sannan sai ku daga wannan yana nuna mana cewa har yanzu mata suna sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su kuma a jami'i babu ko shamaki a tsakani dan haka shi yasa ake bukatar doka da haka zamu yalwa a masallatai sai ake sa sutura a tsakani ko kuma lokaci a gina katanga ko kuma lokaci a gina ta gefe guda ma a ce wannan na mata ne duka wannan wadata ne ta kawo haka amma al'asulu kawai guri ɗayan an kewaye nan ne gudun sallah mazansu wato kenan da matansu ko mun sha karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibadallah la tamna la tamna nisa minane ima allahi masajidallahi bayan Allah maza kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallatan Allah su yi sallah yanzu Allah ya taimake mu zan ce ko sa'a ne ko rashin sa'a dama mata ma ba su damu da zuwa masallaci wanda ta su ce mu muka hana su ba su ma tambaya ko yau amma fa sun da suka tambaya to za a kyale su kuma gashi unfortunately masallatan namu ba mai making provision na matan kamar yadda sauran garura suke yi ba sauran sukan yi ware inda matan za su zo su yi ya zama azahar da lasar magariba da isha har da safiya duk tare ake wato kenan da su wallahi alam babu salati fil jubbati ash-shamiyya babin da yake magana akan hukuncin yin sallah a cikin jubba jubba shine kaman alkabba kenan ko yau kaman alkabba da muke saka ta sha bamban da abaya me bambancin su da abaya na mata ne ke samu su abaya to a modern terminology to a olden terminology fa a baya a karba kalla a baya yawa rigar da yawa rigar da malamai suke sa limamai su zo masallaci amma marar hula a a mai hula ita ce alkyabba akwai da za a lullube har kai sarakunawa suna sa a rufe kai to alkyabba kenan ita ce jubba wannan kuma wadda suke yafawa wadda bata da wannan ita ce a baya yanzu kuma zamani ya zo da rigar mata mai suna a baya su ma kuma kusan wani suke koyi kaɗan aka yawwa to jubba ita ce wannan alkyabba wadda take har da hular da su ta ɗan fi kyale-kyale da kuma tsarabe-tsarabe a kan a baya ko yawwa yawanci a baya za ga malamai ne suke saka mu da amma alkyabba yawanci sarakuna sun fi saka ta to ya halatta mutum zai yi sallah a cikin wannan wato kenan a bayar kwaya daya gane a shamiya wadda ta zo wato kenan daga kasar sham fil jubbati shamiya wadda ta zo wadda ake yin ta a sham kaga kenan akwai special product kenan kenan sham na wancan lokacin sun kware a irin yin wannan sutura to an zo da ita mutum zai iya yi sallah a cikinta ko ba zai iya ba an karbo daga mugira tubin shu'uba radiyallahu anhu qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya qala sai yake cewa ya mugiratu khuzul idawata ya kai mugira ka dauki kula fa kastuha sai ku na dauka ko kula irin tamu ta da wanda yara suke tallar ruwa a cikinsa yar kankanuwar buta ko yar kankanuwar buta ka dauka saboda aka yace sai a kansu sai na dauka kaga babu musu babu tambayar me dalili ko ina za ka ko me za a yi da ita ko yaya ko dan me a'a khuzul idawata ce fa akhastu ko fa akhastuha dauki buta sai na dauki sai na dauka kawai fantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tawara'ani sai muka tafi bayan ya dauka ya rike mun na rike masa mun tafi sai ya karba sai kuma ya ci gaba da tafiya ni ya bani tafiya yake tafiya yake tafiya yake hatta tawara anni sai da ya faku gabari na ma'ana sai da ya buya ina tafiya tun ina kallon sa har na daina kallon sa ko faqada hajatahu sai je sai ya biya bukatun sa wa alaihi jubbatun shamiyya a lokacin kuma rigar da take jikinsa wannan tarkebbar ce wadda aka yi ta daga kasan sham musamman daga can ake kawo ta a lokacin to bayan ya gama bukatansa sai ya dawo sai muka dawo cikin jama'a fa zahaba li yukrija yadahu min kummiha ya zo yana alwala yana alwala yana alwala sai ya tafi ya bukaci ya fitar da hannunsa ta cikin hannun alkyabbar mun gane fadakat sai ta takura sai yayye hannun bai fito ba yayye hannun bai fito ka zama lokacin hannun inda ruwa kuma wajen hannun aka dan samu lankwasa zai iya in bai samu ba samu saitin kofar ba ba lalle ne hannun ya fito a cikin sauki ba don haka sai ta kuntata sai zama bai yi ba faka raja dahu sai ya fitar da hannunsa min asfaliha ta kasanta tunda akwai alternative ko Allah madaukakin sarki a cikin rahamarsa ya gina alternative a ko menene in wannan bai yi ba sai wannan fa illam takun shatun fa zabbin ko yawa in baka samu barewa ba sai ka yanka akuya da sauransu to a komai Allah madaukakin sarki ya sa alternative dan haka ba zai toge sai ya cusa hannun nasa ta nan ba sai ya fitar da hannun ta kasa faqabattu alaihi fatawadda sai na karba masa na rike masa shikenan sai alwala a lokacin wudu'a lissalati wudu'ahu lissalati irin alwalar da yake yi lokacin da zai yi sallah sai irin wannan alwala wa masaha ala kufaihi sai ya shafa akan kufinsa thumma salla sannan sai salla wato kenan a wannan lokacin kenan yayi sallah da me da wannan jubba din kenan ya halatta mutum zai iya yin sallah da babbar riga ko da babbar alkyabba ko da wani kaya sutura wadda take na manya haka ko ko irin academic gown din nan ko wannan ta kiristoci ne eh Allah sadi eh da academic gown an je an da a convocation mutum zai iya buga sallah cikin academic gown eh ita kadai mana a bara ita kadai ke yawo ba ya saka ya je convocation ya dawo a yanzu kenan a yanzu kenan lokacin ku wala abu ku ne kuka convocation oh sai sai da wata da shi kenan to amma kaddara ita ɗaya ce to alhamdulillah wannan hadisi na karantar da mu ladabin sahabbai guzul idawa ta ce a kastufa a kastufa ko yawa sannan yana nuna cewa idan mutum zai biya bukatun sa ya suturta gabarin idan mutane duk da cewa mugira tubin shu'uba ya dauka ya bi shi da shi amma akwai inda ya limit din sai ajiye ya militin limitin din sai ajiye shi ya wuce ga yace hatta tawara ani saboda haka ba a so mutum ya rika bayan bukatun sa jama'a suna kallon sa in ba ya zama wato kenan tilas ba ko laruri ba yawwa sannan ya nuna can za a iya shiga da manyan kaya a gurin biyan bukata za a iya dawa illa iyaka abin da ake bukata shine wato kenan a kula da su ko yawwa sannan kamar ya nuna cewa wannan sallar da ya yi ba ta farilla ba ce na farko bugira ya ce a tafiya ne na biyu lokacin da zai alwala ce fata wadda wudu a hulis salati ya yi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah kagala Allah a tunanin mai gira bin shu'uba a lokacin ba sallah zai tun da ba lokacin sallah bane amma kuma duk da haka sai ya yi ta kuma akwai hadisi da muka karanta a bayan da ke cewa akwai sabin da annabi sa sai ce in lokacin na shiga aljanna sai in ji musun ka bayana yace me ya faru yace ai ban taba yin alwara ba face sai nayi sallah ta haka akwai sunan da ke nuna cewa duk lokacin da mutum ya alwala ya sallah wato da kenan raka'a biyu la Allah na hadisi zai iya karantar da mu wannan babun karahiyatul ta'arri fi salati wa gairiha babin da yake da nuna karhancin mutum ya zanna tsirara ko ya tsirita da jikinsa a lokacin sallah ai sallah tsirara makaruhi ne ba ana ba a son haka kidan kaga tunda an ce karahiya ana la'akari da hali na tilas halin kakani kai ko kuma a sallah wa gairi haka kuma a watan sallah ko wani abu wanda ba sallah ba ba son mutum musulmi ya zama ya zuba da tsaricinsa hadisi na farkon daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu yuhaddithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yankulu ma'ahumul hijarata jabir bin abdullahi yana ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jidan duwatsu da shi yankulul hijarata ko ana jiran duwatsu a cire a ɗauki wannan a kai can aji a ɗauki wannan a kai can aji ma'ana lokacin da za a yi ginin ɗakin ka'aba ana ɗaukowa ana shigowa da shi ana kawowa ana ginawa ana ɗaukowa da goje ana kawowa ana shigar da shi ana ginawa ko lil ka'aba domin ɗakin ka'aba wa alaihi izaruhu sannan a jikinsa kwarjallansa ne ma'ana baya da tufa sai kwarjalle annabi sallallahu alaihi wasallam kansa bayi da tufa sai kwarjalle faƙala lahul abbasu sai abbas baffansa kenan ko sai ya ce masa ya bi na ake ya kai ɗan ɗan uwana lau halalta izarak da za ka since wannan kwarjallar naka da ka ɗaura shi a kunkumanka faja'altahu alamanki baika sai ka ware shi ƙasa ka jawo wannan hannun ka sa anan ka jawo wannan hannun ka sa anan ka daure shi akan kafadunka ko yawwa sauraka kaga idan idan law shardiya ce kaga an shafe jawabin kenan ko da ka yi haka ma'ana da yafi kyau haka ne yawwa law halalta idaraka ai ma'ana lakana ahsan da ka cire wannan kwarjalar naka ka sace shi ka daura shi akan abin ɗinka wato kenan akan kwanurinka dunar hijarati ya zama wato kenan ƙasa da duwatsun da ya fi kyau kun gano wannan hikimar abbas anan idan ya ɗaura kwarjallan anan ɗinsa haka kuma suna ɗaura yawa suna ɗaura wannan icen anan duwatsun anan to ga kwarjalla ya sa anan ba kamar ya ɗan sa gasket ba zai ɗan samu sauƙi a wajen yadda dutsen zai cika fadarsa yau shi abinda shi ya hanga ke ya ce da ka yi haka ayar allah da ya fi kyau kala sai ya ce fahallahu waje alahu alaman ke bai na? a maimaita shi? to abin da wani hadisi yake magana shi jabir bin abdullahi shi ne yake ba da hadisin da kansa yana ba da labarin annabi sallallahu alaihi sallama yawon kulu ma'ahum alhijarata yana daukan dutse tare da su ma'ana a makka lokacin da ɗakin ka'aba ya rushe ba sun rusar da shi ba zamanin annabi sallallahu alaihi sallam ba a wannan ne ya samu title din al'amin ma a gurinsu ba ko yawwa saboda haka to ana ɗebowa duwatsu ana kawowa wanda za a yi ginin da su don haka annabi sassa yana ciki suna ɗaukowa suna kawowa sai ga ce annabi da kwarjalle a kunkuminsa sai ce masa da kasinci sai ka ware shi sai ka sa bakin ɗaya anan bakin ɗaya ta nan sai ka ɗaure sai ka ɗan baza shi ta nan ɗinka sai ka na ɗora dutsen a nan to kaga ya samu sauƙi kenan in ji abbas babban annabi sallasa ce da ka yi haka takadiruhu lakana ahsan ai wato kenan da yafi kyau kenan ko yawwa qala sai mai ruwa yake cewa fa hallahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki shawarar babban sa sai ya sinci dan haka waja alahu alaman kibahi sai ya sanya shi akan wato kenan kafadun sa guda biyu to tsoraka ta ko ina zai dauka wato kenan a cikin sauki akwai dan sauki kenan ko to yana cikin wannan din fa sakata magashiyan alaihi ana cikin yi shi kenan sai ko ya ɗaukar dutsen ya masa nauyi ne ko kuma a'a tun da ya ware shi ya ja shi har ƙasa taka bakin kwarjallan ya yi ta ƙasa sikin sai ya faɗi dutse yana kansa sai dutse ya danne shi don haka sai ya suma magashiyan alaihi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya suma don haka ba maru iya ba da zalika uriyanan a lokacin da zai faɗi nan kaga automatically kwarjallan da yake jikinsa nan zai iya yayewa saboda haka sai ya yi rabin jikinsa sai gashi wata kenan a waje maza maza aka za ka dan yafa masa shi kenan aka tashe shi aka yafa masa ruwa shi kenan ya abin nan to mai ruwa ya kice ya famaru iya ba da zalika tun daga nan ba a sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallama uryanan wato kenan da tsare shi ba wannan kafin wahayi ne ko a makka yau tun kafin a fara masa wahayi da yake shi dukkan ayyuka na alkhairi ya kasance yana musharaka tun wato gina a wannan lokacin da aka yanzu wannan kaman ganin sa cikin wannan halin laifi ne amma a al'adance kenan al'adar su ma bata yadda a ga al'aurar mutum ko kuma a ga wata ginin tsilecin sa ba Allahumma sai dai idan lokacin dawafi ne da yake a lokacin suna da wata akida cewa idan mutum ya zo dawafi a ɗakin ka'aba sai ya tuɓe suturarsa gaba ɗaya sai zai dawafi tsirara saboda mai yiwa a jikin tufar tasa akwai haram nan kuma dakin ka'aba guri ne na tsarki Allah ba da kuke tsaki ba a so ka je gabansa da abin haram sai su tobe sai su yi dawafin su wato kenan sirara to amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin wanda suke da wannan akidan musamman qurayshawa ba sa yin hakan to wannan abin da ya faru kenan da shi a wannan lokacin daga nan haka bata sake faruwa da shi ba wasu malamai tarihi kamar ibnu sa'ad a cikin tabaqatul kubra ya ba da labarin cewa kwata-kwata tun yana yaro ma sau ɗaya ne ya taɓa fitowa ba riga a jikinsa ba wando wannan kuma tun zamanin yana gurin sa'ad menene halimatu sa'diya yana dan shekara nawa kenan kaga bai wuce ya ya bai kai shida ba bai kai shida ba ko bai fi hudu ba to a lokacin ma da ya fito haka ya ce falata mahu latimun sai ji kawai wani mutum ya mare shi bai san koma waye ba shi da kansa sai koma ya sa kaya bai sake wato kenan a yana yaro kuruciya ma bai sake fitowa wato kenan a cikin irin wannan yanayin ba a lokacin shekarunsa ba za su wuce shekara hudu ba kuma ka auna shi da halin yarinta da kwarancin sutura na wannan zamanin amma tun daga wani lokacin haka na bata taba faruwa wato kenan da shi ba in har ruwayan ta inganta babin ma yasuru min al'aura babin da yake magana akan menene ya kamata a ce an suturce na al'aura a jikin mutum annabi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu annahu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an ishtimali samai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan kurman nadi ishtimal da muka yi magana shine mutum ya nade kwarjalle a jikinsa ko ya jawo abin ta nan ya jawo abin ta nan ya nade a nan dinsa sannan hannayensa suna waje ko masu aikin hajjin nan da za ku yi su ga suna ai hannunsu a waje ne yau saboda idan hannunka yana waje yana da saukin mu'amala ko me za ka yi mika hannunka ka je ka gyara to ishtimali samma shine mutum ya nannade gaba ɗaya hannunsa kuma yana ta ciki yanzu in faduwa za ka yi ma kafin ka sa hannunka ka dafe wannan zanin ko kwarjallar zai iya kawo wato gidan matsala ko ta baya ko ta gaba mika hannunka yana iya wahala a cikin wannan to wannan da za ka yi naɗi kurman naɗi ka sa haka ka naɗe har naɗin ka tsaf ka dabe amma hannunka yana ciki wani shi na ke kiran sa al-ishtimal as-samma kurman naɗi kenan ko shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan yawwa sannan ya hane an ya tabiyar rajulu fi saubin wahidin ya zama wato kenan mutum ya yi abin da ake kira al'ihtibayi a cikin wato kenan tufa guda daya shi ne mutum ya daura ta a kukumansa kwarjalle ne yanzu ba ihtibayi da za a yi daga nan ba ba ishtimali da za a yi a nan ba yanzu a kukumi za a nada amma kuma zanin ne guda daya kuma mutum ya yi zaman ɗare kuma ƙasan babu komi mun gane wannan shine abin da yake nufi wa an ya tabiyar rajulu fi saubin wahid mutum ya zaman dare zaman makale sawu haka ka harɗe sawu haka alhali kuma siffar ka guda ɗaya ce kuma baka kula da ƙasan wato kidan ka rufe tsakanin ba kuma daga da zar in kana tsaye ta rufe asiri amma in ka zana kuma kai haka ka harɗe zai iya yayewa wannan zani din to hatta irin wannan zama din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hani inda tufan guda ɗaya ce laisa ala farjihi minhu shay'un babu wani abu na tufar a farjin sa ma'ana bai sa ta rufe gaban sa ba inda yana da pant to kaga da sauki ko yana da yanzu zamanin tusa ta yawa ko yana da gajeren wando to kaga da sauki ko kuma ita wannan farjallan ya jawo ta ya sa ya rufe al'aurar sa to duka dai da sauki to kaga hatta irin wannan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya musu mu yanzu zaka ga kaman wani dogon turanci ne saboda already dama a haka muka tashi da sutura mai kyau da gajeren wando da fan da komai da wasu da sauransu to amma su a wancan zamanin da babu suna bukatar sai an koya musu shi kuma musulunci bai bar abu dan kankani ko babba duk inda ya kamata a ce an yi bayani la yugadiru sagirtan wala kabiratan illa asaha face sai da wato kenan musulunci yayi wato kenan bayani akan wannan mun gane wannan kenan wannan hadisi yana karanta da mutum ya kula da al'auransa yau kuma kwada zai yi zama ne ya san kuma irin zaman da zai don wani lokaci a wajen zaman musamman yadda za ka ga practical din wannan sai a lokacin aikin hajji mu mutanenmu ba saba da zama daga kai sai kwarjalle ba sau da yawa mutanenmu suka yi mistake da yawa sai ya zauka a gida yake ya dan daura kwarjallarsa babu komai a jikinsa sai ya je wani irin zama sai ana cewa subhanallahi sannan sai ya haɗe kafarsa to ka gani amma su da ke already sun riga sun saba da wannan kuma riga an karantar da su abin yakan ba su da gidan dan sauki sauki wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam am bai'ataini anil limasi wan nibazi abu hurairah Allah bada take da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan ciniki kala biyu na farko shine al-limas ya hana al-limas ya hana wani nau'i ne na caca sai a zo a sa kaya ga na dubu goma ga na dubu biyar ga na dubu talatin ga na dubu hamsin ga na dubu goma ga na dubu biyar ga na dubu ishirin ga na dubu talatin ga na dubu hamsin sai a sa su haka a rufe idonka to dubu tamanin za ka bayar ka zo kuma haka haka haka duk wanda ka taba to shine naka ka saya gizangiza mi kenan ko nuna mini gidan yan nan sadakan ka haka ka haka duk wanda ka taba shi kenan in ka taba ta dubu ɗari ka ɗauka ka ci ishirin kenan tun da yanzu dubu tamanin ka ba in ko ka taba ta dubu ishirin yanzu an ci ka nawa dubu sittin to haka nan ne kaga akwai ai abin da ake kira mugamara akwai mugamara akwai kasada mai yawa yawa akwai hadari mai yawa musulunci ya hana ciniki na hadari domin yana iya yiwa ka faɗi warwas kuma da saninka a kwaɗayin neman ribar da ba ta hanyar halal ba maza Allah sallallahu ya hana akan wani a in zaka saya a zo a ɗauko abun gashi nawa ne kudin sa kaza ne ko fa ma aminu fi dinihi kan mugamiri wani ba shi kuma shine za a sassaka su a sassaka su sai a baka abu sai ka jefa sai ka jefa idan ka jefa duk wanda ya taba shine naka an karbi kudin ka dubu tamanin in a wajen jifan ka jefi ta dubu ɗari ita ce taka in ta dubu goma ma ka jefa ita ce taka wadda kuma galibi za ka samu probability da suke bayar na ka jefi ta dubu ɗarin za ka ga islesa sosai kafin mutum ɗaya samu sai mutum goma sun fadi an ci riba wata kenan da su ko da anan ana yin irin wannan sai ka ga mutum ya zo sai ya kawo da wani abu mai da'ira haka kamar tire haka mai fadi a yi da'ira da'ira da'ira da'ira da'ira kanana kanana kanana sai ka zo ka jefa silai ko kwabo in ka jefa in ya fara tsakiya sai irga guda goma ya baka idan kuma ya haukan layi the probability din ba zai haukan layi ba shine less sosai dan sai an zo an ci aji a gani ya taba layi ko bai taba layi ba eh koda eh eh eh o ba za su ba da kudin cikakke ba ma eh eh a hakan ma kai an cinye ga zuwa da lai to mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan irin wannan tsari ba da kawai ba saboda muhimmancin dukiya bai halatta a yi barna da ita ba bai halatta a yi kasada da ita ba innamal kamar wal maisir wal ansab wal adlam rijsun min amali shaytan ta haka wani ya zama maisir ya zama kaman caca ne kenan ba ma kama bane caca ne kawai wa ayyatamilu samma kuma ya hana mutum ya kurmin nadi kurmin nadi shi ne mutum muka ce ya nade tufar gaba ɗayan sa hannunsa yana ta ciki ko ta yanda ba zai iya taimakawa kansa a lokacin da zai faɗi ko wani abu makamcin ba wannan ba wa an ya tabiyar rajulu fi sabin wahidi ko kuma mutum ya zauna a cikin tufa guda ɗaya ɗaure ta a kunkuminsa kuma ya zaman ɗare ya baje cinyoyinsa haka alhali kuma bai sa wani abu ya suturta kansa ba saboda kar a ga wato kenan tsarecinsa ba to wannan ma duka annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan yayi hani wato kenan akan wannan kenan kamar yana nuni cewa mutum sai ya suturce jikinsa dan shine mahallin shahid namu ko akan wannan mutum ya kula da al'auransa wato kenan ya rufe ta wa anhu radiyallahu anhu har da ruwa daga abu hurairar Allah da shi ke cewa ba sani abubakarin radiyallahu anhu fi tilkal hajjati fi mu'azzinaini sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki da shi ya aike ni in jiwa abu hurairar Allah ya da shi ya aike ni a tsakankanin wato kenan masu kira guda biyu nu'adhdhinu bi mana yawma naharin ko zamu shelanta amuna ranar sallah ranar sallah muna in ayi arafa yau ranar tara ga wata ko washe gari za a dawo mu na ai jifan jamra ko shine a yau mu na harin ranar wato kenan sallah ko kuma ana kinasa yawmul hajjil akbar zai ce za mu yi shela a wannan lokacin allah ya hujja ba'adal ami mushrikun daga yau bayan wannan shekara din kar wani mushrike sake yin aikin haji an hana don da mushrikai suna yin aikin haji tare da musulmi kowace shekara da mushrikai ne suke yin aikin suke cin karansu ba baka yanzu musulunci ya zo ya gyara abubuwa amma ba a hana su yi ba to amma daga wannan shekara din to da kuma wato kenan wani mushriki ya sake zuwa ya aikin haji tare da musulmi ba wala ya tsofa bilbaiti uriyanun sannan kada wani mutum tsirara ya ce zai dawafi a ɗakin Allah an hana shigowa cikin ɗakin ka'aba tsirara daga bana dama mushrikai ne suke yi ko to amma hana su aikin hajjin don haka sai kayi aikin hajji kake bukatan dawafi ko to ba za a yi dawafin ba in dai mutum tsirara ne da haka duk wanda zai shigo ɗakin ka'aba ya tabbatar ya shigo da suturansa thumma ardafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan sannan bayan an gama wannan shela annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kutirna sayyidina ali ma'ana sai ya goye shi a baya ko kamar yadda mutum yake goyon mutum a bayan mashin sai ya goye shi a bayan raƙo masa kenan na gata hulƙasuwa sai ya hau ali zo ka hau kai ma sai ya hau sai ya zanna a bayansa sallallahu alaihi wasallam fa'amara an yi azina sai ya umarci sayidina ali amara hukin ko ya umarci sayidina ali shi kuma ya je ya yi shela bi bara'a da wato kenan bara'ar allah da manzansa ga mushrikai cewa daga wannan aikin haji ko daga wannan ranar ta sallah da Allah da manzansa sun yi bara'a ga mushrikai ma'ana ba su ba mushrikai babu hulɗa tsakani yanzu kenan tunda Allah da manzansa sun yi wa mushrikai bara'a kenan mu'mine ma fa sun yi ko wa azan min Allah wa rasuli yawmal hajjil akbar ko anna Allah bar eh yawwa an Allah bari min al-mushrikin wa rasuluhu lalle Allah madaukakin sarki da manzonsa ba su ba mushrikai to in Allah madaukakin sarki ba su ba mushrikai kaga mu'mine ma ba su ba mushrikai don haka shi sa aka hana su aikin haji aka hana su duwafi surara aka hana su aka hana su aka hana su abubuwa da yawa qala abu huraira mai riwaya abu huraira sai yake cewa fa azzana ma'ana aliyun sai sayyidina ali yazo yayin shela tare da mu muna nan tare sai fi ahalimina yawan nahar a cikin taron jama'ar muna ranar da aka yi sallah babba bayan an dawo jiya a arafa yau an zo ana kokarin jifan jamra a nan sayyidina ali ya shigo cikin dandazon mutane ce jama'a gaya muku daga yau allah da manzonsa ba su ba mushrikai ba ba za su ƙara ƙulla alkawari tsakaninsu da mushrikai ba ba za a ƙara wani hudar ilalladina ahatu min almasjidil harami ko sai dai wa'anda da can kafin wannan ranar shelar an akwai wani alkawari tsakaninsu da musulmai to wannan allah maɗaukaki ta ce fa masta kamu lakum fasta kimu lahum ma dama sun rika muku alkawari to kuma ku rike musu alkawari ma dama sun cika alkawari kuma ku cika alkawari wannan muka riga muka shiga alkawari da su yanzu ba za mu yanke alkawari ba don mu ba ma karya alkawari haka muke ɗabi'ar mu mu musulmi amma wanda mu shiga ba mu ba su daga yau ta haka laye hujju ba adal yawami mushrikun daga yau kada mushriki ya sake zuwa aikin haji kwata kwata an hana su aikin haji yanzu addinin su babu aikin haji ai dama hajjin da kaga suke yin burbushin addinin annabi ibrahim ne annabi ibrahim ko ba mushriki bane ko yawa ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim hanifi ne mai karkata zuwa ga Allah ne ba mushriki bane yanzu wannan guntun barbashin addinin nasa ne suke zuwa suke yin dawafin to ga addinin nasa ya dawo sabo ful mai kyau don haka su zo su yi shi ko kuma watakilin su daina zuwa aikin haji wala ya tofe bilbati uriyanu daga yau kada wani mutum tsirara ya sake zuwa ya ce zai daki dawafi a dakin allah maɗaukacin sarki an hana an hana shi mu gane wannan babu ma ya zukaro fil fakzi mana lokaci lokaci yayi to to za mu dakata ne sai mu tashi sabon babi da ko ai sai next week in Allah ya kai mu. idan akwai mai tambaya sai ya yi tambaya in babu na na wa an samu matsala a ne gida
Ana kasawa